الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لا زلنا في كتاب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ينقلون كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة حرفا بحرف ذلك أن هذا الصحابي يقول لأصحابه أنه أعلم منهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى ماذا حصل هناك إن شاء الله قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المصنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هميد السائري قال سمعته وهو في أشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربيع يقول ناجي شرافة a cikin su ɗaya ɗaya ɗaya sahabban manzo Allah su goma a cikin su akwai Abu Qatada ibn Rabi'i ibn Rabi'i yaqulu yana fadar cewa ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabbai manzo Allah guda goma suna zaune sai ce na fi ku sanin sifan sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah yake sallah qalu sai suka ce ma kunta aqdamana lahu suhbatan wala aktharana lahu ijyanan ai baka fi mu baka riga mu zuwa saduwa da shi ba kuma baka fi mu kuma yawan kai kawo ba a wajen shi kai ya za a yi ka fi mu sanin da a ce ka zama sahabi bayan shekara biyu ma muka zama ukutu amma baka riga mu baka riga mu zama zuwa sahabi ba kuma baka fi mu kai kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi wannan da'awa mafhum qala bala yace haka al'amarin yake to yanzu zai bayyana haka al'amarin yake ko kuwa da'awa ce zai bayyana ko to za a gani abin da faru insha Allah kalu farid to ka kawo gani ba da kai mu gani ba dai kai mu gani fa qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama ila salati i'tadala qa'iman manzo Allah ya kasance in zai tsalla sai daidaita halin kasancewar shi yana tsaye daidaito daban tsayuwa daban daidaito shine abinda za ka yi in nan ka daidaita ciki in tsayuwa ne in sujjada ne in ruku'i ne in zama ne kada ka yi shi rabi da rabi kowanne ka tsaya yadda ake yi in sujjada ne ka mike cikin sujjada din in ruku'i ne haka yasa sai tsaya qa'iman i'tadala qa'iman ina mana i'tadala qa'iman ya daidaita yana tsaye halin kasancewarsa yana tsaye ma'ana aka ce ma an daidaita a tsaye kaga za a tsaya kenan me ba karkata ba menene ba menene warafa a yadaihi hatta yuhaziya bihi ma manki baihi sa'an nan ya daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun kusa da kafadunsa guda biyu masu albarka fa'iza arada an yarka to shi kenan bi maganan ya karanta fatiha da sura ko sirra ko jaharan ba ce in manzon Allah zai ruku'i rafa'a yadaihi hatta yuhaziya bihi ma mankibaihi sai daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun zo kusa muhazati da kafadunsa guda biyu masu albarka thumma qala sa'annan sai ya ce Allahu akbar abinda ke rubuta wajen Allahu akbaru ba haka bane ba daidansa kenan amma larabawa ba sa waka ba sa tsayawa akan wasali ba sa tsayawa akan wasali komin kowane wasali ne in za a tsaya shi a yi mai a yi mai ɗauri shi ne shi zama allahu akbar wa raka'a sa'annan sai ya ruku'i thumma atadala kaga an ce mutum ya tsaya ya daidaito yana tsaye ya yi daidaito yana tsaye haka kuma in ya yi ruku'i ya daidaita a cikin ruku'i in aka ce ka daidaita kana tsaye an san za ka mike kenan ba da abin nan ko tun aka ce kuma ya yi ruku'i kuma ya daidaita a cikin ruku'i sun ma'atadala sa'ad nan ya daidaita a cikin ruku'i din falam yusab bira'asahu wa lam yuqni ba zai sunkuyar da kanshi ba ba zai daga kanshi ba ba inda zai fi jikin shi ko ya sunkuyar da kanshi ko ya daga kanshi da kan da jikin duka haka suke mikewa daidai wa daida ana ji yadda manzo Allah ke sallah wa lam yuqni wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi sai ya dora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa thumma qala sa'an nan ya ce to kaga ya yi rukudi kenan yadda ya daita a cikin rukudi akwai tasbihi bai kazance tasbihi ba sun makala sami allahu liman hamida in zai daga ce sami allahu liman hamida warafa a yadaihi sai ya daga hannayensa guda biyu masu albarka wa a tadala hatta yarji a kullu azumin fi maudu'ihi mu'tadilan wannan dagowa daga rukudi sai ya tsaya ya daidaita yana mai tsaye ba wani abin da ya amike ke tsaye din sun mahawa ilal ardi sajidan sa'annan ya sauka sujjada sun maƙala allahu akbar sun majafa a dudaihi an ibitai cewa ya buɗe hannayensa guda biyu baya hada su da hamatarsa guda an fahimta sai a buɗa wafataka a sabi arjilaihi sai tankwarar da yatsun kafarsa saboda ta inda za su zamo yatsun mutum ya sujjada yatsun suna zai zo yi bayani sun masanarin jilahul yusra sannan sai ya naɗe kafarsa ta hagu waka ada alaiha ya zauna kan kafarsa ta hagu sun ma'atadala hatta yarji a kullu azumin fi maudu'ihi mu'tadilan wannan zaman ma sai a zauna a daidaita har kowace gaba kowane kashi kowane abin ne ya dawo inda yake lafiya lafiya sa'annan za a tashi za a ci gaba kuma a yi wani rukunin sun hawa sajidan sa'annan ya yi sujjada sun makala allahu akbar sun sanarin jilahu wa ka'ada wa atadala yana da kafansa ya zauna ya daida ya daidaita yana zaune hatta yarji a kullu udwin fi mawdi'ihi thumma nahada to an gama ai raka'a kenan ko yanzu a tashi a ji a kawo raka'a ta biyu thumma nahada thumma sana'a fi raka'ati thaniya mithla zalik sa'annan sai tashi sama yadda ya raka'a ta farko din haka kuma zai raka'a ta biyu hatta idza qama fi samina sajdatayn an aka yi zama na biyu zama biyu kenan za a tashi a je kuma kawo rakawai guda biyu kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhazi bihi ma mankibaihi ya tashi sai daga hannu sai kabbara ya daga raful yadayni kenan ko kama sana'a hina ftataha as-sala kaman yadda yayi lokacin da ya kabbaran harama ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيه صلاته سنيدي كرشن صلى أخرج إن أين ركعة بكم أككما ko raka uku ta magarba ko raka ta biyu ta sallar asuba yanzu za a yi zama kenan da tahiyya akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shaqqihi mutawarrikan akhara rijlahu al-yusra kafansa ta hagu sai shimfiye mai da za ka zauna ne kan bariyar hagu kan tafin kafanka na hagu ta hagu al-yusra wa qa'ada ala shiqihi mutawarrikan mutawarrikan in zaman karshe ne zaka fito da kafanka ta bangaren dama sai ka zauna akan mazauninka shine tawarruk kenan thumma sallama sa'annan ya sallame to duk wannan abubuwan da ya tsaya bayan ɗaya ba wanda cikin shi yace a'a ba haka bane ba قال أبو عيسى معنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين أبن دا كان في ركعة تبيو زي تاشي دي ركعة أكتين قلت وهذا صحيح يتي أي دي دي كينا saboda me li'annahu lam yakul ahadun min ahli al-ilmi na'lamu yace babu wani malami cikin malamai da muka sani ya faɗa yace annahu yarfa'u yadayhi idza qama min as-sajdatayn fi witr salati ba wanda yace in yayi raka'a in yayi sujjada zai zai zauna zama abin nan din ko sai ya daga hannunsa aka ce babu wanda ya faɗi wannan an fahimta قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح za ga wannan siffar da ya kawo sahabban da suke kallo ba wanda ya ce ba haka yake ba an fahimta amma lokacin da aka yi siffatu salat 1970 kenan ko kaɗan kafin haka kaɗan to lokacin da siffatu salat ta fito littafin ya fito sai da kowa duk ɗalibai yamanawa da 'yan saudiya waɗansu da 'yan suriya da 'yan wane ne da menene to sai sallah kuma ta canza in aka zo aka zauna da biyu za a tashi shi kuwa ya haka addaki sai ka ga gin addaki wurin addaki wurin sallah inda ake sallah sai a haka saboda wa ala ijinu sai ka ai haka kamar da gayya suke sai haka sannan kuma an tashi ko ko sai ka ce mutum yanzu yake koyo kana kallon sai ka ce yanzu suke koyon sallah an fahimta saboda riwayar Abdullahi da Umar za mu karanta su insha قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلاد وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد السعيدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد قالوا سيكاري كما كان شسكتي صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم yanzu ya tabbatar da da'awarsa kenan ko ya faɗa sun ce yaya za aka ce kafi mu sanin sallar manzo Allah ka riga mu saduwa da zuwa wurin manzo Allah ne ko kafi mu kai ka wajen manzo Allah ne duk bai faru ba to sai a aika cikin aiki ya tabbatar da haka gashi suka ce haka kai gaskiya yadda kai inna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya حوله لم يصب رأسه لم يصب رأسه ولم يقنع يقال صبا الرجل رأسه يصيبه إذا خفضه isa ba malikin zai nuna masu rukudi sai ya miki ya miki kada ka sunkuyar da kanka kasa kada ka daga kanka da kanka da jikinka bayan ka duk su zo daidai da wuyan idza khafadahu jiddan akhadha min min akhadha min saba idza mala ila saba ومنه قوله عز وجل أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي أمل إليهن أي أمل إليهن قال الأزهري الصواب فيه يصوب لم يصوب رأسه ولم يرفع ويقال هو يصب مهموز من قولهم سبأ الرجل عن دين قومه إذا خرج وهو سابئ in mutum ya fita cikin addinin mutanensa sai a ce ya karkata wa qawluhu lam yukne ay lam yarfa'ahu hatta yakuna ala min jasadihi wai baya daga kanshi balle sakkan yayi sama da jikin shi da kan da jikin duk daidai su wal iqna'u raf'u ra'si shine daga kai kenan wa yuqalu aidan liman khafada ra'sahu yanda ake cewa in mutum ya daga kansa aqna aka haka yake fadayen su koyar da kansa kad aqna ra'sahu wal harfu min al abdadi wannan harafin yana ɗaukan ma'ana biyu ko ɗagawa ko sun kuyarwa wa qawluhu jafa abudaihi an ibtai ai ba'ada bihima jafa aljafa'u albunqu abu duk wanda kai masa jafa'i ai ba za ka kusa da shi ba ka ne santa da shi wal jafa'u wal jafa'u bainan nasi at-taba'udu qawluhu wa fataha asabi arjilaihi ai layyanaha hatta tansani fa yuwajjuha nahwa al-qibla sai in ya zai zauna sai bar yatsun kafarsa yatsun kafar dama za su fuskanci kuma gabas walfatu linun wastirsalun fi janahi tsa'iri wa min hukila lil uqabi fatkha'un li'annahu idan hattat kasarat janahaha li'annaha idan hattat كسرت جناحها قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحل عن محمد بن عمرو بن عطاء وحول السند قال وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن الحلا عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي سنة زوني تارين صحابا منظر الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيمك تتونا منا مغانا غمير صلى منظر الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال أبو حميد السائدي سي أبو حميد السائدي يتي أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا فيكو كيا صلى منظر الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه إذا منكبيه أم فهمت؟ فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه إذا ركع إن يركو شيء دور حنا يسمى شاء البركة به ثم حصر ظهره صار يجا يتنقر بايش كو يجاو بايش حصر أيتي حصرت بفودي رأسها فتما يلد علي عظيم الكشري المخلخل الحصر على الجزم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل قفار إلى مكانه جسا أن يركني sai rukuni sai ya tsaya kowace gaba sai ta koma inda take da inda matsala ta taso kenan in mutum ya yi ruku'i ya dago daga ruku'i ina hannunsa zai zama zai dora zai yi kablu ne ko zai saki hannun ne duk wayannan matsalolin kenan فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما يزونا ba yana shimfiɗa hannunsa ba ne ya ko ya kame su haka a'a yana ɗora su ne kan cinyarsa wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi alqibla sai kafan yatsun kafarsa sai su koma suna suna kallon alqibla fa idza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra in zai zauna zaran tahiyya ta farko kenan wani sabal yumna sai zauna a kan baryarsa ta hagu ya kafarsa ta dama ya na kallon gabas fa'iza jalasa fin raka'atil akhira akhira in aka cika sallah aka zo zama na karshe qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi to wannan na farko zai zauna ne kan cinya kan kayyasun kan kan tafin kafarsa na hagu amma yanzu zama na karshe zai zauna ne akan mazauninsa sannan kafar sai fito da ita ta dama ke haza hadithun sahihun qawluhu hasara zaharahu ay sanahu sanyan shadidan fi istiwa'i baina rukbatihi wa zahrihi raqbatihi wa zahrihi wal hasru mubalaghatu as-sani lish-shay'i alladhi fihi linun حتى ينثني كالغصن الرتب من غير أن يبلغ الكسر والإناب والإبانة وقوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعيه بيانا شمفنا هنا ينبني أين أورا سني أكن بل يرفعهما من عن الأرض وقوله ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعه ويحتمل أنه أراد ويبقى أنا حتى يصم بني آآ ينا لا يضم الذراعين والأذنين إلى الجنبين بايا حتى جكين شهكا ينا سكيوا بل يجافيهما على الجنبين كما جاء في حديث آخر ونهن بين يديه عن جنبيه ونحى ونحى بين يديه عن جنبيه باب التكبير عند افتتاح الصلاة باب اللي يزور كبر إن ذا أفار صلى شيء تكبيرة الإحرام كينا استفتاح الصلاة كبر حرما كينا قال أخبرنا قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الهيري قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم مبود صلى كالولاء وتحريمها التكبير don kayi alwala baya nuna ka fara sallah sai ka ce Allahu akbar da duk abin da ya halatta gare ka na ci da sha da magana duk ya haramta kuma kenan wa tahliluha in ka idar da sallah kuma ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum to ya halatta ka ci abinci ya halatta ka yi magana قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أقيل بهذا الإسناد مثله وقال مفتاح الصلاة الطهور الطهور الولاكي قلت ما نيتي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده هكا سكفتا in ka mana sallah ana fara ta ne da kabbaran harma in aka gama tahiyya kuma ta karshe sai a sallame an fita sallah kenan to za a ji abinda malamai suka faɗa kenan ya kulu la ya dukulu fi salati illa bi takbir ba za ya taba zama wa ka fara sallah ba sai ka kabbaran harma Allahu akbar in zaka tsaya awa ɗaya baka shiga sallah ba amma kana cewa Allahu akbar ka fara sallah kenan wala yukhraju illa bis salami ba a fita kuma cikin sallah shi an sallami an ce assalamu alaikum assalamu alaikum an fita sallah kenan wa bihi yaqulu sufyan to wannan magana cewa dole sai an sallame din mazhabin sufyan sauri kenan da ibn mubarak da shafi'i da ahmad mazhabin su kenan sai an yi kabbara sai an sallame قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عائشة الله يكرمت يدرتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يستفتح الصلاة بالتكبير ينابون صلى لكبرة والقراءة الحمد والقراءة بالحمد بالحمد لله رب العالمين ويختم الصلاة بالتسليم manzo Allah sai ya kabbara ya yi karatun fatiha sa'an nan ya gama aka yi tahiyya ta karshe a sallami assalamu alaikum assalamu assalamu alaikum an fahimta ma'ana dole sai an yi kabbara tun a fara sallah kuma an gama dole sai an sallame tukun a tashi amma wa'yansu malamai su suna ganin cewa in dai ka yi tahiyya ka gama ba shi ka yi sallama ba za ka yi tashi ka tafiya وقال الحسن في الرجل yansa a takbiratul ula alhassan basar ya ce in mutum ya zo zai fara sallah sai ya manta bai kabbaran harma ba sai ya kabbaran ruku'i sai suka ce kabbaran ruku'i in ta wadatar ya juzi uhu takbiratul ruku'i an fahimta wannan in yan zai bi liman kenan ku amma shi zai sallar shi kadai ai dole ya za a yi me da me yayi kafin ya zo ya kabbaran ruku'i ai sai da karatu da me da me da me da sai ta yi ya manta bai kabaran ba ya yi karatun shi komai da komai sa'annan ya yi ruku'i to mana kabaran ruku'in ya wadatar wanda haɓa ashabun ra'ayi mana al'ahnaf suka ce ila anna salatatan aqidu bi kulli ismi min asma'illahi ahnaf suka ce Allahu akbar da ka faɗa din nan duk wani suna cikin sunan nakin Allah an ka faɗa wajen ka fara sallah illa an yadkurahu ala wajhi nida'i aw du'a'i sai dai in zaka kira sunan ne kaman nida'i ya ya rabb ya kaza ko kana ro wannan bai ba amma ka kira shi da niyyar kabara harma eh ka shiga sallah kenan misla qawlihi ya allah aw allahumma yace in kai wannan bai ba amma dai malamai duk suka ce sai ka ce allahu akbar wannan lafazin da shi da shi da shi ake fara sallah su suka ce duk wani suna da ka kira cikin sunan allah a wannan lokacin ka fara sallah to su sallame sallah kuma wajen su ya ake ce wassalamu indahum ghairu wajibin lil khuruj an sala wai sallama ba wajiba ba lalle shi ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum in ka gama tahiyya sai kai zaman ka ko ka sha ruwa kai kai magana ko ka tashi kai tafiya bal qalu sun ce إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام أو حدث تمت صلاته su wajen suka zauna dai kai tsayiya ka kuma komai to shi kenan sallanka ta taci ba shi dace assalamu alaikum ba wa qala ishaqu ishaq bin rahawai yace idza ka shahada wa lam yusallim jaza ne tahiyya bai sallame ba sallarsa ta yi wa me yasa suka faɗi haka suna da hujja dole suna da hujja ko hujja ya zama raunanan hujja ko hujjar ta zama raun ba ta da karfi ko ko ba abinda ake nufi ba kenan fahimtar su kenan wa hatta bi hadith bin mas'ud hina allamahu at-tashahhud yace sai kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud da yake karantar da shi at-tashahhud qala idza qulta hadha in kafa wannan فقد قضيت صلاتك فقد إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ما كده ده هوسا to bata kare ba ke bata kare ba faqad qadaita salataka qadaita idan ma na qadaita ai idan fa in shi ta an taquma faqum shi aka ce hadisin yana da illa mawkufi ne ga Abdullahi da Mas'ud laqad qila hadha al-kalam min qawli bin Mas'ud wannan magana Abdullahi da Mas'ud ne ba manzon Allah ne koyar da su ba wa in sahha marfu'an fal murad min rutu in yace aka ce wannan magana Abdullahi da Mas'ud ba mawkufi bane a kai shi ba an daga an rafa a wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce to sai a bashi wata ma'ana fal murad minhu faqad qadaita mu'zama salatika kai idan da mafi yawancin sallan ka saura sallama an fahimta walam yabqa alayka illa al-khuruj anha والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وتحليلها التسليم an fahimta dole sai an samu mafita ba fada ake yi da su ba ba zagin su ake yi ba kowa da hujjarsa da dalilinsa sai dai an zo wajen dalilin ne a ce wannan gamanansa wannan gamanansa wannan bai inganta ba wannan bai tabbata ba a shi wajen shi yana gani ya tabbata an fahimta باب رفع اليدين عند التكبير عند تكبير الافتتاح وعند الركوع باب da yazo na daga hannu in za a yi kabbaran harma haka kuma in aka gama za a yi ruku'i Allahu akbar wal irtifa'u an anhu in kuma aka gama ruku'in aka dago sai an daga hannu wal qiyam min ar-rak'atayn haka in aka yi sallah raka'a biyu aka taso sai a ce Allahu akbar sai a daga hannu an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دغا إمام مالك أن كربو دغا زوا سالم زوا عبد الله بن عمر يتي منذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana idza ftataha as-sala yace in manzon Allah zai salla kabbara zai fara salla rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi sai daga hannayensa guda biyu zuwa kafadunsa guda biyu wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma akan zai ruku'i akan ya dago duk sai ya daga su كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ان دغو كينكو وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود abin mas'alar da ake ta fama da shi kenan da Sheikh Nasiruddin Al-Albani la yaf'alu zalika fi sujudi tunda sayyidina Abdullah dan Umar ya kore kenan to malamai suka zo sai su ce ai al-musbitu muqaddamu ala an-nafi Abdullah dan Umar la yaf'alu ya kore ce manzo Allah baya yi yasa za ga manyan malamai duka ba su yin wannan amma almajiran da suka koyi sallah kan sifatu salati almajiran albani wanda suka yi almajiran san kai tsaye ko kowa inda suke koyi sai ga in suna sallah sai ka yi mamaki sai ka ce kamar yanzu suke koyon sallah sai ka sai ka tsaya kana mamaki هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الهميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن عيسى ابن إبراهيم الجيرمي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر هكا عبد الله بن عمر يشك الصلاة الله أكبر ورفع يديه يدق حنا ينسى بنابيه وإذا ركع رفع يديه إن زي ركوع كما سيدق حنا ينسى بنابيه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجي حكى منظوم الله صلى الله عليه وسلم يجي هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال يجي دغ عبد الله بن عمر يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه أليس كذلك ثم كبر mana sai an daga hannun ake kabbara ke da thumma kabbara amma in kai kabbara Allahu akbar kun ka daga hannun yayi in ka daga hannun kun ka ce Allahu akbar yayi in ka daga hannun ka sauko da shi ka ce Allahu akbar duk sallar ka tayi wannan suna kawo maka ne cikakkiyar sallah wa huma kadhalika wa faraka thumma idza arada an yarfa sulbahu rafa'ahuma hatta takuna hadwa mankibayhi ya dago kuma daga washe daga hannayensa guda biyu ثم قال سمع الله لمن حمده أن تقول ركوعي كنا ولا يرفع يديه في السجود بايا تجهنا نائس أتكين سجدا ويرفع ما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته wannan da yake ba a yi din nan cikin sifatu salat za ga ana duk wanda suka koyi za ga suna yi an fahimta za ga suna yi an jawo an ci shan wahala da su kafin kuma har yanzu haka ake malamai da aka tattaura ka ce sai na abga abla da umar ce manzon Allah baya yin wannan to shi abu nasu zabe kawo tunda an samu riwaya da ta ce ana yi to in aka ja aka ja to sai a zo kuma kan ka'ida tunda kowa bai iya ya kore nassin kowa ba inda a ce wannan sahihi ne wannan da'ifi shi a ɗauki sahihi ko to duk sun zo za a yi aiki da su shi a ce al-musbitu muqaddamun ala nafi ka'ida usuliyya wanda ya tabbatar da abu wanda ya ce babu to wanda ya tabbatar ya ce aka ce shi ya fi amfani don ya kawo ƙarin ilimi da za a karu da shi an fahimta to sai kuma malamai su kawo hujjoji ai ba kowane lokaci ba ne yake zamowa haka ai su kasu ce kaza da kaza da kaza da kaza kai abin da kai zo kaga an rubuta ka ɗauka kana yi karka yi tashin hankali da kowa an fahimta har yanzu manyan malamai manyan malamai duk da muka sani ba kowace matsala cikin sifatin salatu suke aiki abadan yadda aka same su suna sallah saboda su akwai masu bi mazhabin hanaf da masu mazhabin hanabila shafi'iya malikiya su an sun gama bincike su sun gama bincike su abinda mazhabi ya tabbatar shi za su suke ɗauka su tabbatar abinda mazhabi ya kore shi za su sai su kore to sun suna zaune kan wannan matsala to waɗansu matsaloli da suka zo abinda suke kama Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Albani da shi ni da baka da baka Sheikh Muhammad Nasir ce yace alasta ta'lamu anna shuzuz min illat anna min shart min shurut sihhat alhadith an la yakuna shadhan kai ba kai manta da cewa sharuɗin ingancin hadisi kar hadisi ya zama shaz an fahimta ba kowa ke iya fahimtar wannan ba ina mana ashuzuz الشذوذ مخا آه؟ آه. الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو جمع الثقات kun manta ke haka ce shaz amintaccen malami ne mai ɗimbin ilimi ya saba wa manyan malamai da suka fi shi ilimi ko kuwa ya saba wa wanda ya fi shi ilimi ko kuwa a'a shi kaɗai saba wa malamai kamar shi amma su da yawa su shi a ce maganansu mahfuzun wa kauluhu shazu darajar iliminsa aka ce shaz inda ba darajar iliminsa shi a ce munkar jefar da shi an fahimta to wa'annan masalo almajiran shehu mama nasir da albani allah cikin shi masalolin da yake musu wahala ke duk an shiga an shiga an sha wahala da ko aka fito قلت ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على صحته daga hannu. a cikin waɗannan wajeje guda hudu muttafaqun ala sihhatihi malamai sun ittifaki kan cewa ingantacce ne yarwihi jama'atun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manyan malamai da yawa sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama minhum Umar wa Ali ibn Abi Talib wa Wa'il ibn Hujr wa Anas wa Abu Huraira wa Malik ibn al-Huwairith وأبو همير الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم فهمت وبه يقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مذهب من ينصحبيك منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة وأنس وعبد المالك بن الزبير وغيرهم أم فهمت؟ وإليه ذهب من التابعين أن جمع طبقة الصحابة كده أنزو طبقة التابعين تكيف مسوى نيني الحسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين كده وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وقتادة ومكحول وغيره وبه قال الأوزائي ومالك في آخر أمره إتي كرشان الأمر إمام مالك يا يا فجو يا أوكي وأنا مذهبي وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق an fahimta to haka ake koyon ilimi dole manyan malamai a jinjina musu dole ko kana so ko ba ka so ba son ranka ba aikin da suka yi duk abin da kai ba za ka iya yi ɗaya bisa an fahimta shi yasa dole ka jinjina musu ba su suka karanta suka fa'idantu da kai ba kai ka karanta ka fa'idantu da su saboda su duk wanda ya riga ka cikin abu kai ka fa'idantu da shi kisa ce falau kabla makka ba kai ku sababatan shafaitun nafsa kabla tanaddumi walakin bakat kabli fa hayyajari buka bukaha fa qultu al-fadlu lil mutaqaddim shi ka dani na fara yi shi ke don da na warke da ga hankali na kwanci amma sai da ya yi suka yi suka rubuta suka zo na ka zo na yi fara karatu na hurufin abjadiyya na zo na yi kaza ana koyo in karanta har ka zo ka zama malami kai ka karanta su ko zo suka karanta ne kai ka karanta abin da suka ajiye ka fa'idantu to duk inda ka kai dole ka jinjina musu dole ka jinjina musu an fahimta abin da ya kawo hayaniya kenan cikin karatu yanzu cikin rayuwa cikin karatu cikin wa'azi cikin da'awa cikin menene da menene an fahimta qultu wa lam yadhkur ash-shafi'i raf' al-yadayn inda al-qiyam min ar-rak'atayn imam shafi'i bai dauki mazhabin cewa in kaga kai tahiyya zaka dago na biyu tahiyya ta farko zaka daga hannunka ba li'annahu bana qawluhu ala hadith ibn shihab saboda shi yayi gini ne kan hadisin ibn shahab an salimin wa mazhabu ittiba'u sunnati idza sabatat mazhabin shi bin sunna in sunna ta tabbata dole abi wa sabata raf'u yadaini inda al-qiyam min ar-rak'atayn bi riwayat ubaydillah ibn umara ya riwaya ubaydullah bin umar kuma ya tabbata za a daga hannu in an dago an nafi'in wa sa'ir riwayati wa dhahaba qaumun ila annahu la yarfa'u yadayhi illa inda illa inda al-iftitahi wasu malamai suka ce ba inda zaka daga hannu sai dai wajen kabbara harma kadai zaka daga hannu يروى ذلك عن الشعبي مذهب الشعبي كده والنخعي لإبراهيم النخعي وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأصحاب الرأي لكم من قال ما أهناف كده واحتجوا واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود sun kafa hujja dama a hanaf matsalolinsu da yawa saboda ibn masud ya ji ya zauna kufa mafi mafi yawancin matsalolinsu daga riwaya ibn masud kala ibn mas'ud yace ala usalli bikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za ku so da yi muku sallah irin sallar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai su sai suna so fa salla wa lam yarfa yadayhi illa awwal marra yace yayi musu sallah bai daga hannunsa ba sai wajen kabbaran harma wannan ruwaya mun karanta cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i amma malamai sun yi magana akan sun yi suka a cikin wannan hadisi وروي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزق الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه منزق الله ان زي بود صلى زي فار صلى رفع يديه الى قريب من اذنيه wancan riwayoyi aka ce kafaɗunsa masu albarka wannan suka ce zuwa wajen kunnayensa sun la ya udu sa'an nan in yayi ba zai koma ɗagawa ba kuma ko da yake rawayar da ifiya ce duk yadda aka yi suna da inda suka matsari ko mai ƙarfi ko mara ƙarfi an fahimta ƙultu wa hadisu rafin yadai na filma wadda il arba a sahu asbatu ya ce hadisan da aka rawaito cikin ɗaga hannu wajeje guda hudu ɗin nan sun fi inganci sun fi tabbata fatti ba'uha aula suka ce ɗaukar su yayi aiki da su shi ya fi kala abdullahi ibn al-mubarak lam yasbut hadithu bin mas'ud yace hadisin abdullahi ibn mas'ud bai tabbata ba bai inganta ba kenan annahu la yarfa'u illa awwala marra da yake cewa manzo Allah baya daga hannunsa sai farko kabaran harama kala abu sulaiman al-khattabi imam al-khattabi radiyallahu rahimahullah yace وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود ميوا بمسعود بسوم وأنشن هجوج كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع yace matsaloli abla da masu da aiki ba shi da hadisan da suka ce in mutum ya rukudi zai dora hannayensa guda biyu ne kan gwiwarsa ya abla da masu da yake yi sai ya hada su biyu ya saka tsakari وكان يطبق بيديه على الأمر الأول وخالفه الصحابة كلهم في ذلك أن فهم ده بابا كده إن ذاك يا الله ده مسؤول يا فيك قوة نينك saboda kasancewa mutum kaɗai ya zama sahabi ya ga manzon Allah ya imani da shi shi kenan duk wata daraja a duniyar nan ya tsallake ta ke ba ka da yadda za ka yi da shi ba ka da yadda za ka yi da shi وأما حديث البراء فلم يقل أحد فيه ثم لا يعود غير الشريك أن يزيد بن أبي زياد قال أبو داود السجس قال أبو داود السجستاني ورواه هشيم وخالد وابن إدريس أن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود يتي وإن سكر رويت حديثا ما وسرويت ثم لا يعود بقى. وحكي عن سفيان ابن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة سكت يا مسوى حديث كافي يفتيج الكوفة فلم يذكر فيه ثم لا يعود بكور بجي ثم لا يعود أن كلمة بكاوت فلما انصرف زاد فيه لا يعود وحمل ذلك منه على الغلط والنسيان سيأكد وأن كسكري نفاروق دمنتوا واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد رواية كما سنشا بمبن أتكين إن أكتغ حنو إنازا أكي wasu ce daidai kafada wasu ce daidai wannan ƙarshen kunniri mai laushi din nan wani suka ce zaki farawa aliyun وأبو حميد الساعدي وابن عمر رفع اليدين إلى المنكبين mataki na farko kenan a daga hannayen guda biyu zuwa kafadu guda biyu warawa wa'il ibn hujrin wa'il ibn hujrin kuma ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfu yadayhi hatta yuhazi yuhaziya uthnayn shi kuma yace manzo Allah na daga hannunsa har su zo daidai da kunnayensa masu albarka warawa malik ibn al-huwairith hatta yabulga bihima furu'a uznayhi shi kuma ce hatta ya bulga bi ma furu a uzunai ce kan kafada ko kunnaye wasu ka ce daidin wannan naman da ke abin waktalafa ahalul ilmi fihi malamai sun kari juna ilimi dangane da wannan matsala fazahaba malikun imamu malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq sun tafi kan ila an yarfa'ahuma hazwal mankibaini malikiya suka ce zai daga hannayensa ne daidai da kafadunsa ya yi daidai mu'azati kenan wa zahaba sufyan sauri wa ashabur ra'i ila annahu yarfa'uhuma ila al-udhunayni wa annahu suka ce zai daga hannayensa zuwa kunnaye guda biyu wa hukiya rabi saurin anna shafi'iyya jama'a bainal hadithaini aka ce imamu shafi'i ya hada hadisai guda biyu وقال كان يهاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين سيتي تو سيا اجتب ya daga hannayen akwai hannun da wanda zai daidai da kafada sauran ya su kuma wurin kudu ya gama ai ya yi jamfin kenan bai da ruwa ce wa dalilu ala sihhati hadha ta'wil yace wannan ta'wili da aka yi na Imam Shafi'i yana da dalili me dalilin yace akhbarana Umar ibn Abdul Aziz قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم اتياغ منظوم الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة لوكس إن منظوم الله يتاشي زي صلى زي صلى رفع يديه حتى كان تابعيا لمنكبيه sai ya daga hannayensa guda biyu masu albarka sai da suka je daidan kafadunsa guda biyu wa hadha ibhamaihi uzunaihi thumma kabbara ibhamaihi manyan yatsunsa kuma suka kusa da kunnensa sa'annan ya kabbara guda an fahimta aka ce wannan isnadin shi da'ifi ne amma abinda suka dogara kenan wani suka ce kafar an suka ce kunne wani suka ce to ai za a iya jamfi hannunka yana jerin kafar ka sannan ya tsoka sun kai haro kunnen ka sauran biyar قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت نتشي وائل بن حجر يتشي la'anzuranna ila salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli zan kalli sallan manzon Allah na lura na mai da hankali na ga duk abin da manzon Allah ke yi har kaifa yusalli qala yace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fastaqbala alqiblata fa kabbara yace manzon Allah ya tsaya ya fuskanci alqibla yace Allahu akbar kabbara idza qala Allahu akbar فرفع يديه حتى هذا أذنيه sai manzo Allah ya daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai da suka je muhazati da kunnayensa guda biyu kaga dalilin masu kunne kenan ko thumma akhadha bi shimalihi thumma akhadha shimalahu bi yaminihi sai ya dauki hannunsa na dama ya kama hagu falamma arada an yarka'a rafa'ahuma misla zalika da zai ruku'i haka ya daga hannayensa kuma har zuwa kunnayensa kuma za a yadaihi ala rukubataihi da ya ruku'i sai ya dora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu falan ma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i da ya dago daga ruku'i rafa'ahuma misla zalika haka ya daga hannayensa guda biyu misla zalika ai sai da suka kai wajen kunnaye sa masu albarka falamma sajada wa za'a rasahu bi zalika almanzili min bayni yadayhi da ya ruku'i sai a sa kansa tsakanin hannayensa guda biyu ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه da ya zauna ya fi shimfi da kafafusa na hagu ya zauna sai ya ɗora hannunsa a yusra ala fakhidhihi al yusra hannun ɓaryan hagu aka ɗora kan cinyar hagu wa hadda mirfaqahu al aymana ala fakhidhihi al yumna wa qabada thintayn ya ɗora hannunsa na dama akan cinyarsa na dama wa qabada thintayn sai kama guda biyu haka sa'an nan wahalaka bi haza sa'an nan ya doki manuniya yana shir aiki nawa kenan aka yi aka hada guda biyu karamin yasa da mai binta sa'an nan aka yi halaka aka yi dauri aka yi kulli da wa'annan sa'an nan aka doki wannan ana miliyon waka bada tsintaini wahalaka halakatan wa ra'aitu ya kulu haka za wahalaka bishirun al-ibhama wal wusta an fahimta al-ibhama wal wusta وأشار بالسبابة بالسبابة يا تنكو يا تنكو وانا انا ce da ita sabbaba amma ta manzo Allah sai ce sabbaha وبهذا الاسناد قال ابو داود يا وبهذا الاسناد ba mun ga sahabban manzon Allah kenan sallah asalin addinin musulunci yanda suka gano manzon Allah yayi yanda aka fara daga da ba wanda yake ba wanda ya zagi wani ba wanda ya ce wani kaza ba wani kaza kowanne alkhairi yake nema kuma gaskiya yake nema ba duniya yake nema ba an fahimta dama abin da ke kawo rigima a cikin addini suka ce abubuwa guda biyu ne ke kawo rigima a cikin addini masu bid'a su riga shi karfi zurfi a cikin bid'a su ba sa son su dawo na biyu masu cewa suna bin sunna amma da sunan sunna suke neman duniya da kuɗi da neman jin daɗi da ce su tallata sunna su suka ce waɗannan guda biyu su ne suka lalata al'amarin da'awa baki an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.